إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن الأعمال تحصى والأعمار تنقص ويد الموت عاملة وليس بين العبد وبين الآخرة إلا قبض إلا قبض روحه إلا قبض روحه فمن حاسب نفسه ربح ومن نظر إلى الأواقب نجا ومن خاف سلما فهنيئا لمن استعد للقاء الله وتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس يعلو المرء بالإيمان وحسن الخلق وترتقي منزلته عند الله بهما قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم أي ضامن بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه والحلم عباد الله أساس الأخلاق ودليل كمال الأقل وامتلاك النفس والمتصف به عظيم الشأن رفيع المكانة رفيع المكانة محمود الآقبة قال الإمام ابن تيمية رحمه الله الحلم والصبر على الأذى والأفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة يبلغ بهما الرجل ما لا يبلغه بالصيام والقيام وهو من خصال التي يحبها الله في عباده قال سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأحق المتصفين بالحلم هم أنبياء الله ورسله فالله أثنى على إبراهيم عليه السلام بالحلم فقال جل في علاه إن إبراهيم لحليم أواه منيب ونوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله فجعلوا أصابعهم في آذانهم وقالوا مجنون وازدجر فحلم عليهم ألف سنة إلا خمسين آما وحكى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه فعدموه فكان يمسه الدم فكان يمسه الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه ونبينا محمد لاقى الأذى والسخرية من قومه وكان يقول لعائشة رضي الله عنها لقد لقيت من قومك ما لقيت وملك الجبال يأتيه ويقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقلت إن شئت أن أطبق عليهم الخشبين فعلت فقال فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له وامتد حلمه إلى الخدم قال أنس رضي الله تعالى عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي عف قط وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اتصف بالحلم من الصحابة فقال لأشج عند لأشج لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات والشجاعة في في قوة القلب وثباته فلا يزعزئه قول جاهل ولا فعل سفيه والقوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب واحتمال السفيه خير من التحلي بصورته والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته ومن سكت عن جاهل فقد أوسعه جوابا وأوجعه إقابا والغضب مفسد للأخلاق والأعمال والأقل والمروءات قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب وترك الغضب وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءه رجل صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب قال الراوي فكررت حين قال النبي ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله وقد يخسر المرء شيئا من ماله بحسب الغضب غضب رجل من الأنصار على بعيره فقال لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره قال أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أطاعا فيستجيب لكم رواه مسلم قال ابن رجب رحمه الله تعالى فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يستجاب إذا صادف ساعة إجابة وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب وبعد عباد الله فإن الإنسان إذا غضب قال ما لا يعلم وندم ما قد يعمل من عقوق والديه أو مفارقة زوجه أو قطع رزقه أو هجران الأصحاب له أو الاعتداء على الآخرين أو أذى الآخرين له ثم يتولد من ذلك الهم والوحشة والحزن والوحدة وقد يعاقب على ما بدر منه من غضبه بحد أو بتعزيز أو بتعزي أو بحد أو تعزيز وقد يعاقب في غضبه بحد أو تعزير أو عقوبة في الآخرة مما لو كظم غيظه أول الأمر لكان أهون عليه وأريح لقلبه وأصفى لعقله وأصلح لباله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الألي الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها المسلمون من شرف النفس وعلو الهمه الترفؤ عن السباب وفي الاعراض عن الجاهل حمايه للارض والدين ومن صفات المؤمنين قوله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ومن غضب فعليه أن يتذكر حلم الله عليه وأن يخشى عقابه فقدرة الله عليك أعظم من قدرتك على الخلق وليتذكر ما يؤدي إليه الغضب من الندم والحسرة وليحذر عاقبة العداوة والانتقام وشماتة الأعداء بمصابه والمؤمن يستشعر ثواب الأفو وحسن الصفي ومن لم يكن حليما فعليه أن يدفع فعليه أن يدفع نفسه دفعا إلى الحلم دفعا قال الأحنف وهو المشهور بحلمه لست بحليم ولكنني كنت أتحالم هذا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين كما قال ربكم في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نهره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤجدا وظهيرا اللهم احقن دماءهم وارحم ضعفهم وول خيارهم واكفهم شرارهم bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu sani cewa wannan ita ce wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi da al'ummomin da suka wuce da al'ummomin da za su zo a nan gaba mu sani cewa ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ya ku yan uwa musulmi ayyukan mu suna nan Allah madaukakin sarki yana ta rubutawa mu sani cewa duk wani abu da za mu yi Allah ya wakkala wasu mala'iku da suke rubuta wannan abun da muke aikatawa idan sharri ne ma sun rubuta idan alkhairi ne sun rubuta mu sani cewa duk idan muka tashi da safe to kwanakinmu ne suke karewa idan ka tashi wani kwananka ne aka aka amshi wani abu daga ciki idan shekaru ne haka Allah maɗaukakin sarki za ya zanki amsarsu da kwana ɗai kwana biyu mutum yana yin kusa da kabarin shi mu sani cewa mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta shi saboda ya dangi ɗaukar rayukan masu imani har gobe wannan mala'ikan yana nan yana ci gaba da aikin shi ba tare da ya tsaya ba babu tsakanin abin da ke akwai tsakanin bawa da cewa ya shiga kabarin shi sai abin da ya kama da tahin hannu ko abin da ya kama da rumtsi ido zuwa buɗe shi mutumin da yake rayuwa a yanzu zai iya samun kanshi baya tare da rayuwa a yanzu mutumin da ya zai rayu gobe tana yiwa banda gobe ba da shi za a rayu ba to mai hankali shine mutumin da zai yi tunani ya ga miyabba da saboda goben shi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya kuwa da suka yi imani suka amsa kira ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa Allah yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun mu sani cewa ya ku yan uwa musulmi dan adam musulmi mai imani yakan samun daraja ne yakan samun ɗaukaka ne yake samun matsayi babba a wajen Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya kasance yana da imani ɗan adam yakan samun daraja yakan samun matsayi yakan samu ya kowa a ranar tashin alkiyama lokacin da yake da abubuwa guda biyu abu na farko shine ya kasance mutum yana da imani abu na biyu shine mutum ya kasance yana da juriya yana da haƙuri yana da dauriya abinda mutum zai iya ɗauka hukunci a kan shi mutum ne ya saba ma za ka iya rihe shi mutum ne ya saba maka za ka iya raba alaƙa da shi amma ka yi haƙuri ka jure to wannan yana daga cikin abin da yake sa bawa musulmi ya samu matsayi wanda ba kowa yake samun wannan matsayin ba a wajen allah maɗaukakin sarki manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi za ya yi mana garantin wani gida a cikin aljanna wani gida wanda ya fi kowane gida girma wani gida wanda ya fi kowane gida matsayi wani gida wanda ya fi kowane gida kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa liman hasuna khuluquhu ga mutumin da aka same shi da ɗabi'u masu kyau da mutumin da aka same shi da halaye masu kyau da mutumin da aka same shi yana da juriya yana da haƙuri yana da kau da kai a lokacin da aka taka haƙƙin shi koko a lokacin da aka ci zarafin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutumin za ya yi mishi garanti na wani gida wanda ya fi kowane gida girma da kyawu da matsayi a cikin aljanna ku sani cewa ya ku yan uwa musulmi haƙuri da jurewa da kau da kai a lokacin da aka saba mana ko a lokacin da aka ci zarafinmu yana daga cikin gimshiki na halaye masu kyau wannan kuma haƙuri da juriya da kau da kai yana daga cikin abin da yake nuna cewa lalle mutum ya mallaki hankalin kansa yana daga cikin abin da yake nuna cewa lalle dan adam zai iya rike ransa a lokacin da ya hushi ba za ya yi abin da zai jawo mishi matsala ba ko ko ya yi abin da zai koma yana da dama da wannan mu sani cewa duk mutumin da ya kasance yana da haƙuri yana da juriya yana da kau da kai ga dukkanin abin da za a yi mishi wanda bai jin daɗin shi wannan mutum ne wanda yake babban mutum a cikin mutane kuma da ya samu matsayi wanda mutane za su zangi kaddara shi suna girmama shi da wannan matsayin kuma da zai mutu akan wannan juriyar da zai mutu akan wannan haƙurin da zai mutu akan wannan kaudakan da yake yi dukkanin mutane za su shaide shi da cewa shi mutumin kirki ne ibnu taymiya da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa da haƙuri da juriya da bawa za ya yi akan cutar wadda za a mishi mutum ne kuna mu'amala da shi zai cutar da kai mace ce kana zamana da ita za ta cutar da kai Ya'ya ne Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da su za su iya cutar da kai ibn taymiya yake cewa haƙuri da juriya da kau da kai akan cutar wadda za a yi ma ɗan adam da yahuwa a lokacin da za a zalunce ka kana da ikon ka riha mutum kana da ikon ka raba alaka da shi kana da ikon da kai da shi ku yi baran baran amma ka yi haƙuri yake cewa afdalu akhlaqi ahli ahli dunya wal akhirah yake cewa wannan yana daga cikin mafi kyawun halayen mutanen duniya da mafi kyawun da mafi kyawun halaye wanda halittun da Allah maɗaukakin sarki ya aje da sama suke da shi yake cewa idan mutum yana da haƙuri yana da juriya yana da kau da kai akan cutar wadda ake mishi mutum zai iya samun daraja da matsayi a wajen Allah wanda mai sallah wanda yake kiyamun lailu ko mai yawan azumi ba zai samu wannan darajar ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana akwai wasu gidaje da Allah maɗaukakin sarki ya yi addu'a a gidan aljanna gidaje ne wanda transparency abin da ke waje ana ganin shi abin da ke ciki ma ana gani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tana da wannan gidan ne ga mutumin da yake da halaye masu kyau ga mutumin da yake da haƙuri ga mutumin da yake kau da kai ga mutumin da yake mai da komai ba komai ba bayan cewa yana iya ɗaukan mataki akan abin da aka yi mushi Allah maɗaukakin sarki da ya tashi yaba masu imani bai ce su ne masu yawan karanta ƙur'ani ba bai ce su ne masu yawan azumi ba bai ce su ne masu yawan ƙiyamun laili ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal kazimin al ghaida su ne masu haɗe kunci masu haɗe bakin ciki masu haɗe kutu masu haɗe takaici Allah ce wal afina anin nas wa'annan mutanen su ne masu yin afuwa masu kau da kai akan abin da mutane suka musu Allah ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah shi kuma yana son masu kyautatawa Allah yana son masu kau da kai Allah yana son masu haƙuri Allah yana son masu yin ko oho bayan cewa an cutar da su sani cewa cikin halittun Allah babu wanda suka hidacewa da haƙuri babu wanda suka hidacewa da da da da haɗe kuttu da haɗe bakin ciki kamar annabawa Allah maɗaukakin sarki Allah da ya tashi yaba annabi Ibrahim sai yake cewa inna Ibrahima la halimun awahun munib yake cewa lalle shi annabi Ibrahim mutum ne wanda yake da juriya mutum ne wanda yake da haƙuri mutum ne wanda yake da kai awahun munibun mai yawan bauta ne mai komawa ne a wajen ubangijinsa annabi nu lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi a wajen mutanen shi Allah ya bamu labarin cewa kadzabat qablahum qaumanu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta yi ma quraishawa wa'azi yake jawo hankalin su da cewa su yi imani da Allah sai Allah ya bashi labarin cewa ai kamun quraishawa su karyata abinda muka aiko ka da shi annabi nuhu shine wanda aka fara karyatawa mutanen shi suka ƙaryata shi wa ƙalu maznunun wasdujur suka ce mahaukaci ne wasdujur suka kyare shi duk inda ya zo a cikin mutane za a nuna shi ana ware shi ana kyara shi amma duk da haka annabi nuhu ya yi haƙuri ya jure ya haɗe wannan baƙin cikin da al'umma shi suke tusa masa sai da ya shekara dubu babu shekara hamsin allah yake cewa illa hamsina amin a cikin shekara dubu shekara hamsin ne kaɗai babu haka ya ta haƙuri da wannan al'ummai sai da allah maɗaukakin sarki ya kawo hukuncin shi ya kawo ƙarshen wannan al'ummai manzo allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al'imamu bukhari da muslim suka fitar manzo allah ya ba mu labarin wani ɗaya daga cikin annabawan allah wanda mutanen shi suka rutse masa kai sai gashi yana shahi jinin da yake zuba yana cewa allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun yana cewa ya Allah ka gafarta ma mutane na su san cewa ba da gaske ne ni annabi ne sun jahilci wannan haka mandan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba Aisha labari yakan cewa laqad laqitu min qaumiki ma laqitu yakan cewa na haɗu daga mutanenki abinda na haɗu da shi imana ƙuraishawa sun cutar da shi ƙuraishawa yana sallah sun zo sun jefa mai ragon kaya an cutar da shi cutarwa kala-kala haka shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakan ta'ib shi ma kafirai sun rutse masa kai jini yana zuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya haƙuri mala'ika mala'ikan duwatsu yakan zo wajen manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan ka yi addu'a ka ba ni izini za a yi musu ruwan duwatsu a hallaka su babu wanda za a kai sahi daga cikinsu manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a'a bal arju an yi Allahu min aslabihim man ya abudullah manzo Allah yake ce a'a kada a musu ruwan duwatsu kada a hallaka su a'a ina tsammani daga wajen Allah ya fitar a cikin tsatsansu wanda za ya bauta ma Allah ba tare da cewa ba suna hada Allah da wani a wajen bauta haka kuma haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aifar da ido mai ɗa gashi a duniya a ko'ina ana musulunci Allah maɗaukakin sarki ya yaɗar da wannan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gajen haƙuri ya ba da dama an ɗauki hukunci da yanzu wata hira ake yi da yanzu dukkaninmu ba mu ciki wannan masallacin domin mu bauta ma Allah maɗaukakin sarki amma haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cutar wadda aka yi mishi to wannan ya sa alherin ya yawaita wannan ya sa ladan ta yawaita wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da ya ba da umarni da za a turo makorar kafiran ƙwarai duwatsu su hallaka su amma manda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi haƙuri ya jure to haka ake so alkhairi idan ka yi haƙuri alkhairin zai fi cutar wadda aka maka idan aka cutar da kai kashe ka rahe mutum sai kaka idan mutum ya ci kudin ka kakkai shi aka rahe shi sai yaya idan mutum mace ce gare ka ka kasa hakuri ka sake ta idan ka sake ta ma za ta samu shi idan ma bata samu shi ba kai zaka zamna ita za ta zamna idan 'ya'ya ne Allah madaukakin sarki ya baka me yiwa idan kai hakuri da su su zamanto mutanen kirki kai ka ci amfanin su al'umma su ci amfanin su dangin su su ci amfanin su amma idan ka kawo gajan hakuri alaƙan da baka san inda Allah maɗaukakin sarki zai kai ta ba saboda an ɗan bata mare ka datse wannan ka dace wannan alaƙai to ba a san bawa mai imani ya kasance wannan an tambayi ibn al-qayyim da Allah ta ƙara tabbata a gare shi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya fuso manzon Allah yake cewa shine as-sabru indal maqdira lokacin da kake da ikon ka ɗauki mataki lokacin da za ka iya ce ma ɗanka ka tafi mun rabu lokacin da za ka iya ce ma baranka ka tafi mun rabu lokacin da za ka iya ce mataka ka tafi mun rabu wannan duka kana da ikon kai wannan lokacin da wani zai ci kudinka lokacin da kake mu'amala da wani sai ya ga dama ya baka kuma yana da shi duka idan ka ga dama zaka iya yanke wannan alakai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin da Allah madaukakin sarki Yesu wanda yafi kowane aiki lada shine al'afu indal maqdira kana da ikon ka dauki mataki kana da ikon ka sa a raiha mutum kana da ikon ka sa a ɓadda mutum kana da ikon ka sa a tiƙa mai kashi amma ka yi haƙuri ka ƙyale shi to wannan za ka samu babban tagomashi za ka samu lada wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da Anas ya dalla ta ƙara tabbata a gare mu yake cewa na zamna ƙalƙashin mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ina yi mashi hidima shekara 20 shekara 10 yake cewa amma mandan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce mini uffin ba bai taba ce mana ba dan me yasa kai kaza dan me yasa baka yi kaza ba idan aka ce uffin a yare na larabci shine kalima wadda ta kowace kalima kankanci idan dai mutum ba zai ji daɗi an gaya mai ita ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma bai taba ce ma Anas da Allah ta kara tabbata a gare shi uffin ba bai taba gaya mishi wata magana marar daɗi ba amma idan kar dubi yadda muke rayuwa a yanzu bamu da hakuri tsakanin miji da mata babu haƙuri tsakanin yaro da ɗa babu haƙuri tsakanin dangi da dangi babu haƙuri tsakanin abokanin hulɗa na rayuwa babu haƙuri Allah maɗaukakin sarki yake cewa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbiru Allah yake cewa mukan sanya wani wani lokacin mukan sanya shashan ku ya zame majunan ku ya zame majunan ku fitina ne Allah ce mun jarraba ne muga a tasbiruna wai shin za ku yaƙuri ko ko ba za ku yaƙuri ba Allah maɗaukakin sarki zai iya gama ka da ɗa wanda bai jin magana idan ka yi haƙuri Allah ya sanya shi ne domin ya jarrabe ka Allah zai gama ka da abokin hulɗa wanda yana cutar ka kai kuma ka yi ƙarhin abun idan ka jure baka san abun da Allah maɗaukakin sarki zai aje ma a gaban ka ba haka matarka da kake rayuwa da ita za ka iya cewa ta tafi gidanku amma idan ka jure ka yi haƙuri baka san ba wane irin alkhairi ne Allah ya aje a tsakaninku da kai da wannan matar abubuwa da yawa da zaka kasa haƙura da su mai yiwa akwai wani bala'i da Allah yake ture maka akan wannan haƙurin da kake misali mutum ne kana bashi kaya sai ya saida ya baka kuɗi amma in ya saida sai ya ƙara juyawa to kan wannan haƙurin da kake yi mai yiwuwa saboda wannan haƙurin ne kai Allah madaukakin sarki yake baka duk lokacin da ka yanke wannan alaƙai to akwai abun da shi ma Allah madaukakin sarki ya ashe idan ka jaye shi ma Allah madaukakin sarki sai ya jaye wannan tallafin da yake kawo maka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabban shi ko ku wasu daga cikin mutane suka taho wajen shi da suka taho wajen shi akwai wani bawan Allah da ake ce mashi Ashja ibn Qais wannan bawan Allah bayan sun bar dabbobin su shi shi ya zamna sai da ya tabbatar da ya daddarme wannan dabbobin ya tabbatar da cewa ya aje kayan su sannan sai ya zo ya jamna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa kana da halaye guda biyu wanda Allah madaukakin sarki yana son su alhilmu shine haƙuri da juriya da daurewa lokacin da kana iya ɗaukan mataki wal'anati da naci ana so bawa ya naci akan abun da yake nema na alkhairi bawa ya da ya naci akan rayuwa wadda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka hulɗa da kai da mutane danginka da Allah maɗaukakin sarki yasa kuka haɗa jini ka jure akan wannan cutar wadda za su ma kada ka yanke wannan zumuncin duk yadda aka yi aka je aka dawo aka yi ruwa aka yi rana a riƙe wannan zumuncin igiyar aure da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a tsakaninka da wata a yi haƙuri duk ruwa duk rana in dai ba wai abun ya kai inda ba zai zamno ba ne ba a yi haƙuri a zamna amma yanzu yadda muke rayuwa babu haƙuri dan abu kaɗan alaƙa kayi da mutum ɗari alaƙa kayi da mutum goma idan sana'a hannu kake za ka ga wani ya tsufa bai da yaro ɗaya wanda ya koya masa aiki alhali kuma wasu malamai sukan cewa mutu fariga abinda ake so ga ɗan adam ka mutu kana kango menene ma'anar ka mutu kana kango duk wani abun da ka sani na amfani kaga yarda ka mutu da shi wannan kuma in ka lura kamar turawa sun himu wannan ba wai muna kishi ba ne ko muna jin zahid akan abun da suke a'a mu mu ne ke ɗaukaka mu ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka kafiri don rayuwar da zai ta banza ce duk jin daɗin da zai na banza ne duk aikin alkhairin da zai na banza ne to haka ake son bawa duk wani abu da ka iya kamun ka mutu ka yi haƙuri ka koya ma wani wannan aikin idan dai Allah maɗaukakin sarki ya baka dama a ce kana da kuɗi amma cikin yaranka guda talatin babu mai iya kashe babu mai iya kashe wutar jika hamsin saboda da an fara ka kori wannan a ce kana aiki kana koya aiki amma cikin yaranka ka shekara 20 ka shekara 30 amma har yanzu ba wanda ya wannan aiki mai yiwa wani a shekara zai yaro 10 mai yiwa wani a shekara zai yaro 20 har ya kare shi bai da wani wanda ya koyan mora ta karkashin saboda rashin hakuri to ba a san bawa ya kasance baya da hakuri abinda ake so ga bawa shine yayi hakuri ya jure an tambayi ibnul mubarak Allah ta kara tabbata a gare shi aka ce kayi mana wasiya yake cewa da aka tambaye shi akan wasiya yake cewa kada mutum aka tambaye shi ka tattara mana nasiha a waje guda yake cewa ka bar hushi wannan kuma ya cira shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya zo tambayi manzon Allah ce ka mana wasiya manzon Allah ce kada kai hushi sai da manzon Allah ya gaiso uku mai riwayan hadisin ya ce da na koma na yi tunani na gami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi akan cewa kada kai hushi ba ana nuhin kada kai hushi ba hushi ɗabi'a ce ta ɗan adam dole ne kai hushi idan an bata mare dole ne ka kai hushi idan an ci dukiyarka dole ne ka yi hushi idan matarka bata kyautata ma ba dole ne ka yi hushi idan ɗanka kacci ya yi bai yi ba amma abin da ake so ka kame kanka daga aikin da hushi za ya sanya ka lokacin da hushi za ka hushi ka ce tafi gidanku wannan tafi gidanku ita ake so ka hana kanka shine la taghdab lokacin da za a saba ma ka ce na raba alaka lokacin da za a saba ma ka ce na kai ka kara ko zan rahe ka wata shidda ko shekara guda to wannan aikin da hushi yake aiharwa shine ake so kabbawa yayi saboda wani sa'in mutum zai zo kuma yana kuka yana nadama ka zo ka raba zumunci da kai da kananka saboda dan abin da bai taka kara ya karya ba da kai da kananka an shekara ba a magana da kai da magajinka an shekara wani da shi da baban shi an shekara goma ba a magana an tattaro dangi an tattaro kowa an zo an ce a yi haƙuri amma an ƙin haƙuri to idan mutum ya yi hushi abinda ake so a gare shi ya tuna cewa Allah maɗaukakin sarki kai ma kana masa laifi idan da Allah maɗaukakin sarki baya haƙuri da mu a ganinka a garin maraɗi da za a samu wani to Allah maɗaukakin sarki yana haƙuri da bayan shi idan ka tuna cewa kai ma kana so a yi haƙuri da kai kana so idan an tashi ranar tashin alƙiyama Allah ya dubi laifuffukanka Allah ya haƙuri ya yahe maka to kai ma wal'afina anin nas Allah da ya tashi zana mutanen kirki yace su ne masu haɗe hushi su ne waɗanda suke yin afuwa su ne waɗanda suke yin afuwa akan mutane mu sani cewa ya ku yanwa musulmi idan jahili yayi wauta wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama siffan masu imani idan jahili ya zo ya zazzage su ya ci mutuncin su sai su ce salaman salama a zamna lafiya a zamna lafiya ko su mai sallama su tashi su tsaye su to yana daga cikin yana daga cikin ɗabi'anmu wai abun da aka ma da shi za ka rama idan mutum ya zage ka sai ka ce da zagi za ka rama idan mutum ya ci mutuncin ka sai ka ce da cin mutunci za ka rama idan mutum ya zamna wani wuri ya ɓata ka sai ka ce ta nan za ka bewa ka rama a abun da ake so gabawa mai imani shine ya yi haƙuri ya tuna cewa in kana iya sakinta ko in kana iya cewa ɗanka ya tayya baka gida ko in kana iya cewa a kama wani a rihe mini shi saboda ya ci kuɗi na ka tuna cewa kai wanga mulkin ka ne a ƙalƙashin mulkin ka ne to ina ta ga mulkin Allah maɗaukakin sarki wanda idan ya tashi kama ka babu wanda zai iya kwatakka to ko shakka babu da ni da kai da ke duka muna san Allah maɗaukakin sarki idan an tashi ranar tashin alƙiyama ya dube mu da idan rahama ya yi haƙuri shi ma ya jure akan abin da muka yi masa na kuskure to dole sai bawa ya kasance mai haƙuri ne dan abin da bai taka kara ya karya ba bai kamata muna muna muna muna raba alaka ba saboda shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran za a yi balaguro wani ba kawai yana da abin hawan shi sai ya tsine ma wannan abin hawan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne wanda yake zagin wannan dokin nasa yake tsine masa ya ce manzan Allah ya ce ni ne ya ce a to sabka ba za ka bi mu ba saboda ba za mu yi tahiya da abin da aka tsine mishi ba manzan Allah yake cewa kada ku yi addu'a akan kawunanku wani idan ya yi hushi hakan shi bai raga ba zai zagi kanshi yana Allah wadar yana ni dai mutumin banza ne ni dai kaza kaza ne to manzo Allah yake cewa kada mutum yayi addu'a akan shi manzo Allah yake cewa wala tad'u ala auladikum diyanku idan kun yi hushi kada ku tsine musu rawan albarka diyanka idan sai kai hushi kai kokari ka rike kada ka gaya musu abin da zai cutar da su haka manzo Allah yake cewa kada ku yi addu'a akan dukiyoyinku kana da tsohon moto ka yi ta zagin shi kana da tsohon belo ka yi ta zagin shi kana da tsohon mota da inda ka zamna hana sanwa kana tsine mata kana da gida kullum kana la'anta wannan gidan ba a san bawa mai imani yana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada aje lokacin da kake ma ɗanka addu'a ko lokacin da kake ma matarka addu'a ko lokacin da kake ma wani addu'a ta banza saboda ranka ya ɓace kada a je lokacin ya yi daidai da lokacin da ake amsar addu'a kuma sai a amshi wannan addu'a shi kenan wannan ɗan naka sanadiyan sanadiyan lalacewan shi kenan kuma ka koma kana a taya ka da addu'a ko ko shi kenan wannan matar ta ka sanadiyar bin mazanta kenan kuma a ce tsohon matar wane ce kuma ka koma kana jin zahi ko ko ka rabu da shi saboda dan abun da bai taka kara karya ba kuma gobe Allah madaukakin sarki yasa shine mai kudin gari kaga ko da dai baka ji nauyi ba fataran dole za ka zo ka ce kuma amma alfarma idan bai ba kuma a ce bai mai da halacci ba ko wani abu da ya kama da haka ibnu rajab a kalkashin sharhin wannan hadisin yakan cewa wannan yana nuna cewa idan mutum yayi addu'a lokacin da yake hushi idan lokacin yayi daidai lokacin da ake amsa addu'a to Allah maɗaukakin sarki zai iya karɓa wannan addu'a shi yasa idan mutum ya yi hushi ya san menene za ya gai mutum nawa ne ya hushi saboda hushin shi ya kai kanshi a gidan kasu mutum nawa ne saboda hushin da ya yi aka mishi tara wadda tana yiwa ma sai dangi sun yi cikaro cikaro sun haɗa tukwana a je a hiddo ka saboda hushi ba ga ake so bawa mai imani ya yi haƙuri ‘yan uwa musulmi mu koya ma kan ma haƙuri an tambaye wani ɗaya daga cikin bayan Allah aka ce mishi yaya aka yi koyi haƙuri ya ce shi dai da ya kasance baya da haƙuri amma dai a ƙarshe ya koya makan shi ya za a yi haƙuri ka koya makanka ya za kai ka yi haƙuri da karan kanka wannan rayuwar kanka kaɗai ya ishe ka ka yi haƙuri ya za kai ka yi rayuwa da kanka ya za kai ka yi rayuwa da matarka ya za kai ka yi rayuwa da iyalinka mu koya ma junan mu haƙuri mu koyi yafuwa yana daga cikin abun da Allah maɗaukakin sarki yake so shine mu zan kiyaye mu junan mu muna kau da kai muna haɗewa alaƙar da kana iya raba ta amma a ci gaba a yi ta yi wata rana sai labari ko kai ba ka nan ko shi baya nan ko kuma abin da yake hada ku Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen su abin da muka faɗi na daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaku Allah madaukakin sarki ka gafarta mana Allah mu masu laifi ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah idan baka yafe mana ba za ka kama mu da kamun ka Allah kada ka sanya mu a cikin wa'anda za ka kamawa Allah muna roƙonka ka shiryar da mu shari'a ta addinin musulunci Allah muna roƙonka ka shiryar da mu shari'a ta addinin musulunci Allah in ba dan kai ba da falalaka Allah da ba mu shiryu ba Allah ka ƙara shiryar da mu Allah muna roƙonka shiryarka Allah ka shiryar da wannan gari namu Allah ka shiryar da gidajenmu Allah ka shiryar da ƴaƴanmu Allah ka shiryar da matanmu Allah ka shiryar mana da wannan gari namu abin da ya tsanani ga al'umma Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki wa'anda ba su da aikin yi Allah madaukakin sarki ka ba su aiki mai albarka wa'anda suke da shi Allah maɗaukakin sarki ka daɗa musu ka ruƙa musu ka sanya musu albarka Allah ka sa albarka a cikin bakunanmu Allah ka sa albarka a cikin gidajenmu Allah ka sa albarka a cikin hulɗoɗinmu Allah ka sa albarka a cikin jinananmu sai a tsaye da sallah
الله أكبر الله